munanan ayyukanmu duk wanda Allah ya shiryar da shi babu wanda ya isa ya batar da shi haka duk wanda Allah ya batar da shi babu wanda ya isa ya shiryar da shi tabaraka wa ta'ala ina shaidawa annan Muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zababbansa ne ya isar da saƙon Allah kuma ya yi nasiha wa al'umma ya yaye dukkan duhu da baƙin ciki da damuwa ya yi jihadi saboda Allah iyakacin jihadi har mutuwa ta zo masa sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ƙara wa annabi daraja Allah ya ƙara wa annabi matsayi Allah ya ƙara wa annabi sharafa Allah ya hada mu da shi ranar tashin alƙiyama Allah ka sa mu cikin waɗanda annabi zai ceta kuma ka sanya mu cikin masoyansa ka sanya mu cikin mabiyansa haka duk wanda ya shirya a cikin wannan al'umma Allah ka ƙara mai shirya duk wanda ya bi sunna a cikin wannan al'umma ka matar da shi akan wannan sunna hadda sahabban manzon Allah hadda tabi'ai hadda tabi'i tabi'ina bayan haka ya koyan uwana musulmi ga wasu ayoyi a cikin alkur'ani da Allah yake magana akan hisabi wannan huduba ta mu ta yau gaba daya tana magana ne akan tashin hankalin da bawa zai gamu da shi ranar tashi alkiyama shine hisabi ko ka san me hisabi ka san me hisabi shine lissafi tambayi duk dan kasuwan da ka sani da ma'aikacin gwamnati da ka sani idan aka ce akwai masu lissafi da bincike za su zo su bincike shi akan aikin shi za su bincike shi akan ofishinsa za su bincike shi akan kasuwarsa yadda yake firgita har sadakar kuli yana yi har neman taimakon addu'a yana yi har iyalinsa yana gaya musu yawa aimin addu'a za a zo bincike yau amma ɗan adam ya manta cewa akwai binciken Allah a gabansa yau mulkiyamaci yau mulkisabi na rantse muku da Allah ba kwa bi na bashi ba ɗaya a cikinmu tun daga annabawa da manzanni da shahidai da salihai da saddiƙai da muminai da musulmi da fasikansu da masu addini da marasa addininsu da kafiri da mushirki ba wani ɗan adam da ba za a yi mai hisabi ba ka shirya kai dabba wallahi sai an tambaye ta dabba sai an mata hisabi ka san hisabin su Allah zai hada dabbobi gaba daya yace duk wacce ta cuci wata ta zo ta rama manzon Allah yace hatta ashatu alkarna min ashati aljalha akuya mai kaho da mara kaho in sun yi fada a kiyama wallahi sai Allah ya saka wa daya duk wanda yake da ƙarfi ya cuci wani ka cuta da yawa ka yi kaɗan ko ka yi da yawa akwai ranar ƙin dillanci akwai ranar tsayawa gaban Allah ka san me yake nufi da hisabi annabi ya ce ma minkum min ahadin babu wani mutum ɗaya a cikinku illa sai yukallimuhu Allahu yawm alqiyamati laysa bainahu wa bainahu turjuman face sai Allah yayi magana da shi a ranar tashin alkiyama babu dan tafinta ba mai fassara tsakaninka da Allah ya kai bawa kai da kake ganin ka zaka tsaya gaban Allah duk yawan duniya ba za ku yi Allah yawa ba kowa sai ya tsaya gaban Allah yayi magana da Allah yayi masa hisabi ka shirya? Idan kana jin tsoron lissafin ɗan adam, kana jin tsoron kar wani odita ya zo ya tambaye ka, to Allah yana da mala'iku, kuma ranar aikin hisabi Allah da kansa zai ko annabawa ba zai ba su ya ce kuje ku hisabi ba, da kansa zai yi. yanzu bawa yana tuna wannan rana zai zo ya rufe ido ya je yana saba wa Allah ka san me zai samu a kiyama Allah zai tashi kowa da kaho daya abinda nake nufi da kaho daya zai hura zai sa mala'ika ya hura kaho guda daya duk duniya ba wanda bai zai ji karan kahon ba kuma wallahi sai ka tashi kowa zai miƙe charkwai charkwai Allah zai ce ku kora zai ce wa mala'iku ku kora mutane a tafi filin almashiru ka san ina ne filin mashar hisab wata ƙasa ce malam sabuwa Allah zai shimfiɗa ta wanda ɗan adam bai taɓa zina a kanta ba ɗan adam bai taɓa shan giya a kanta ba ɗan adam bai taɓa zalunci a kanta ba wannan duniya da kake gani kamar tabar ma za a naɗe ta zai ce mala'iku ku naɗe ta wannan ƙasar ku naɗe ta gaba ɗaya ba zan yi hisabi a kanta ba saboda an zubar da jini a kanta ba zan yi hisabi a kanta ba shimfiɗa ce mai kyau ba saboda wani ya zalunci wani a kanta sabuwa kowa zai zo ya tsaya sai an shekara arba'in ana tsaye a tsaye kawai shekara arba'in Allah ya yi fushi ba zai kula kowa ba in baka san wannan ba yau ka sani ka san me yasa aka ce yawmul qiyama me ma'anar yawmul qiyama ranar tsayuwa ranar tsayuwa tsayuwa shekara nawa shekara arba'in har yanzu baka kai shekara arba'in ba to za ka yi wannan tsayuwar kuma ba zama ba inuwa za a saukar da rana rana ta fi duniya girma da zafinta ba za a rage ta ba za a yi iya mil ɗaya mil ɗaya wasu malamai suka ce mil ɗaya na tafiya a titi mil ɗaya wasu suka ce ina irin mishi na kuratandun kwalli ɗan itacen nan ɗan ashana-ashanan nan da ake sa a ido shine sunansa mil a larabci to za a matso da rana tsakaninta da kan ɗan adam bai wuce wannan ba ko kuma mil ɗaya na tafiya ka duba yanzu muke yadda muke wahala tsakaninmu da rana biliyoyin milamalai ne to za a saukar da ita wai ana tauna tsakuwa ne don aya ta shiga uku malam shekara arba'in ɗin nan malam shiru za ka ji malam azabtuwa ake ta yi kowa ya rasa inda zai sa kanshi har annabawa da manzannin Allah wallahi Allah ya ce wallazina yasiluna ma amara Allah bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna yawmal hisab bayin Allah na kware su ne masu sada zumunci masu sada abin da Allah ya ce a sada ya siluna ma amara Allah bihi an yusala wa yakshawna rabbahum bayin Allah na kwarai su ne masu jin tsoron ubangijinsu wa yakhafuna yawmal hisab suna jin tsoron ranar hisabi baka ji baka tsoron ranar hisabi ka miƙe kafa ka shantake a duniya kana ga ba isa da kai ba kana abin da kaga dama kina barnar da kika ga dama kuna kama karya kuna mulkin zalunci kuna hayinci kuna yaudara giyar mulki ta dauke ku jin daɗi da morewar duniya ya dauke kun manta yawmul hisab Allah ce wa yakhafuna yawmul hisab Allah ya ce rabbana firli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab wannan wani annabi ne yake fada annabi Ibrahim ya rabb ka gafarta mini da ni da iyayena yaushe yawma yaqumul hisab ranar da za a yi hisabi ranar da ka manta ko addu'a ba ka yi Allah ku fitar da kai ranar hisabi Allah ce li yajzi Allahu kullu nafsin ma kasabat duk wata rai sai Allah ya mata sakayya akan abin da ta aikata kuma ya dada cewa inna Allahu sari'ul hisab ku sani fa duk yawan ku Allah mai gaggawan hisabi ne ka san me aka ce mala ana yawan mutum hisabi kamar kyafta ido pop walai tuntunin an sallame ka yau dama ya sa a rubuta mala tuntuni yanzu dinnan a tattare da kai ana rubuta duk abin da kai ma yanfuzu min qawlin magana lafazi ɗaya ba za ka faɗa ba illa ladaihi raqibun atid tuntunin Allah ya tunadi ma- tanadi masu rubutawa duk abin da kai a rubuce ne littafin kawai za a yi ikra kitabak kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba hasiba hasiba karanta littafinka Allah ya ce kai da kanka za ka yi wa kanka hisabi man ihtada wanda ya shiryu a cikin ku ji wazi fa inna ma yahtadi li nafsihi ya shiryu don kanshi wa man dalla wanda ya bata fa inna ma yadillu alaiha ya bata dan kansa ka ƙi yin sallah dan kanka ka ƙi azumi dan kanka ka sada zumunci dan kanka ka bi Allah dan kanka ka je jami'i dan kanka ka ƙi kai ibada dan kanka ka ci haram dan kanka ka ci halal dan kanka duk tsiyar da dan adam zai yi wallahi dan kanshi yake yi to me a ciki me Allah ya rabu ai an taimake ka wallahi an taimake ka da aka ce ka bi Allah bayan Allah ranar tashin alkiyama ranar hisabi rana ne mai ban tsoro wallahi ina tsoronta wallahi jikina yana rawa wallahi ban san jin labarin ba na so ban so in ji ina tsoro amma ya zan yi dole na ji ka san me yasa ban san me na yi ba ka san me yasa ko sallah ta Allah yana karba ko sadaka na Allah ya karba in nayi ko ibada ta Allah ya karba ko ko ko ko ni ban sani ba Umar ya zo zai rasu lokacin da aka soke shi yana zubar da jini a gadon shi zai mutu saura 'yan mintuna ya mutu wani bawan Allah ya zo wajen Umar sai na Umar ya gan shi yaro ne matashi sai ga ya saka wandonsa yana take wandon yayi kasa ce kai daga wandonka annabi baya so a sa kaya ya wuce idan sawu dage ka ji da'awa malam zai mutu ya da'awa ba shine sakon da nake so in kai ba wannan hanya muka tsinta ya gama yabon Umar suka zo suka yi ta yabon Umar ka ji daɗi ba kai asarar duniya ba ka more kai ne halifa annabi ka yi musulunci kaza ka yi yaƙi ka yi kaza ka taimaki wane ka yi ka yi ka yi ka yi umar sai ya fashe da kuka ya ce wallahi wallahi ina shaida muku ni yau umar inda zan je kiyama Allah ya fitar da littafi na ce ya kai umar baka da zunubi ko ɗaya kuma baka da lada ko ɗaya zunubinka ya cinye ladanka ya ce to wallahi na yi murna ya ce yau inda zan je a hisabi Allah ya taimake ni a ce na wayi gari ba laifi ba zunubi ba lada to ni na tsira duk abin da kuke faɗa ba ni da tabbas ba ni da garanti za a yi cinkoso ranar tashi alkiyama ya kaju zihamu ya anfas cinkoso cunkoso matsi zahma billahi azimu saboda zahma saboda matsi malan numfashin mutane kowa yana neman numfashin dan uwansa ya shaka in wani yayi sai ka zoka in kai ma kai sai ya zoka Allah ya dauke iskar ya rike ta kaf inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya rabbika rafa mana asiri يكاد الزهام يخنق الأنفاس يوم القيامة cinkoso matsi matsi gosulo gosulo haɗuwa da maza da mata da ƙananan yara da manya da tsofaffi da dattawa guri guda ga bala'in zafin rana annabi ya ce wani gumi iya idan sawu wani gumi iya gwiwarsa wani gumi iya ƙugunsa wani gumi iya kafa da shi wani iya girjinsa wani kuma gumi aljamahu iljama gumi ya masa linzami gaba daya malam a cikin gumi zaka ga ana ta linkaya fa ko baka gane ba ne linkaya a cikin gumi Allah ya yi shiru ya yi banza da mutane to lokacin ne za a je a ce jama'a mu jefa mu nemi manyan bayan Allah a cikin su ne annabawa da manzanni mu je mu neme su su je su ba wa Allah haƙuri a rarrashi Ubangiji, irin rarrashi da kirarin da idace da shi, Allah ya mana hisabi kowa ya san matsayin shi. Shi sa malamai suka ce, ranar tashin alkiyama, ranar hisabi rana ne da ban tsoro rana ne na firgici. Ka san me zai faru malam? Ranar wutar jahannama Allah zai sa a ɗaɗɗaure ta da linzami linzami guda dubu saba'in na sarka. ya ce kowane linzami ɗaya na saka mala'ika dubu saba'in ya rike linzami ɗaya ka gane calculation ɗin wutar jahannama wali jahannama yau mai izin saba'una alf zimam jahannama tana da linzami dubu saba'in wafi kulli zimamin saba'una alf malik malak kowace linzami na jahannama akwai mala'ika dubu saba'in suna rike da ita saboda za a ɗirke ta da kaya suna ja suna rike ya zo a riwaya cewa idan wuta ta ga jama'a ta haɗu ta haɗu sai ta fushi ta kumbura ta tam tambe kamar ambaliyar ruwa ta ta fashewa wuta ita kadai sai mala'iku su ce wuta ta yi fushi yau me yasa ta yi fushi ghadibat li ghadabil rahman ghadibat li ghadabil jabbar wuta ta yi fushi ne saboda Allah ya yi fushi ita ma sai ta yi fushi ka san da me za a rarrashe ta da mutane wallahi wallahi mutane za a zuba mata sai ka ji ta yi shiru ta fara ci kenan ta fara ci malam dan adam zai ci wuta zai ci wuta zai kone zai kone sai ya zama ba baki kirin gawai sai Allah ya ce mala'iku ku zaro shi ku dada busa masa jini da tsoka da komi ya dawo kulkula koshe kullama nadijat baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab liyazuqul azab liyazuqul azab liyazuqul azab shi sa Allah ce bayan Allah na kware ka san me suke cewa kullun rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama ya rabbi ka kautar mana da azabar jahannama Allah ka raba mu da azabar jahannama kullun ka rinka addu'a Allah ya raba ka da azabar wuta wallahi akwai wuta wallahi akwai jahannama wallahi za a yi hisabi yan kwana ya rage gare ni ya rage gare ka wani shiri muka yi a duniyan nan don tunkaran ubangiji tabaraka wa ta'ala kowaye da ka sani zai tsaya a gaban Allah ranar tashi alkiyama fi zullin wantisar a cikin kaskanci da kareyar zuciya da kareyar jiki Allah zai girmama al'umma annabi a cikin al'umma ta fi saba'in al'ummomi al'ummomi al'ummomi idan Allah mala'iku wannan annabawa suka ji suka yi wa Allah kirari annabi Muhammad kai bayan annabawa sun je sun masa magana shi zai je gaban Allah gaban al'arshi ya kafa goshinsa ya yi sujjada ya yi wa Allah kirari da bai taba yi wa Allah ba ya faɗa wa maganganu wa Ubangiji na girmama irin wanda bai taba faɗa ba zai ce ya Ubangiji alfarmar da nake nema ceto ceton da nake nema fushin da kai ya Allah ka yi haƙuri ka zo ka yi hisabi kowa ka sallame shi dan wuta ya tafi wuta dan aljanna ya tafi aljanna yau shekara arba'in ana tsaye nan Allah zai ce wa manzan Allah irfara san daga kanka san tambayi abin da kake so tuta za a baka washfa na mu ceto ya Muhammadu tushaffa za a baka ceto wannan shine ash-shafa'atul uzma annabi zai tashi ya miƙe Allah zai ce kowa ya zo Allah zai ce mala'iku a kawo su ke lai wani da'ul mawazin al-qista liyawm al-qiyamati fala tuzlamu shay nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardal ataina biha ya rab Allah ya ce wa kafa bina hasibin Allah zai ce mala'iku ku zo ku zo da su ke lai idan ka je airport zaka tafi maka ko zaka tafi umra ba zuwa kake kabila yi ba ba kowa yana saka shi a layi ba mala'iku ne za su zo da sikeli sikeli sikeli iya ganinka Allah zai ce a ɗora kowa a layi a auna shi ranar za ka gane amfanin sadakarka da sallaka da azuminka da haƙurinka da ibadanka da bin Allahnka Allah kuma zai ce ana gaya muku wala tuzlamu nafsun shay'a ba za mu zalunci wata rai da komai ba wa in kana misqala habbatin min khardali ataina biha wallahi in ƙwayar komayya ce mutum yayi na aikin alkhairi ko mummuna Allah ya ce yau sai mun zo muku da duk abin da kuka aikata ba na gaya maka ana rubuta abin da kake yi ba to gashi an zo wurin Allah ce sai mun zo da komai wa kafa bina hasibin mun isa mu zama masu hisabi kuma hisabi irin namu ya isa in ji Allah malam al'umma za ta zo Allah zai ce wa al'umma kowa ya koma gefe ina al'umma Muhammadu za su ta gano sai ga mu Allah zai ce wa mala'iku ku fara auna al'umma na Muhammadu. Wannan Allah ya ce mu ne na ƙarshe, amma Allah ya girmama mu a kiyama mu ne na farkon hisabi. Shi ne ma'anar nahanul akhirun al'awwalun. Mu ne na ƙarshen zuwa kuma mu ne Allah zai gi saboda daraja annabi malam. Wai baka gane labarin ba, baka gane wa'azin ba, ai kiyamar gabaki ɗaya manzon Allah ne ya karɓo ceton al'umma duk duniya gaba ɗaya. Alfar masa aka ce. kuma in an zo zai ce kowa ya tsaya su annabi Dawuda su annabi Musa su annabi Haruna su annabi Sulaimana su annabi Aliyasau su annabi Adamu su annabi su annabi su annabi su annabi su annabi Allah zai ce ina Muhammadu ce gani ina al'ummar ka ta zo ku ce a sa su ala'i ai musu hisabi amma akwai mutum dubu saba'in da Allah ya alkawari ba zai musu hisabi ba zai ce a ware su mala'iku ku ware a cikin al'ummar Muhammadu akwai mutum dubu saba'in da ba zan musu hisabi ba kawai ku buɗe musu aljanna su shiga kawai ya rabbi ka samu a ciki ya Allahumma izil islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadaka al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin Allahumma la tukhzina yawma yub'athun ya Allah kada ka kunyata mu ranar da za a tashi mutane a kiyama ya Allah ka bamu hisabi mai sauki Allah ka bamu ikon gyara ayyukanmu ya Allah ka bamu ikon biyayya gare ka ya Allah in mun sallah ka karba in mun yi azumi ka karba in mun bada zakka ka karba in mun yi ibada ka karba in mun yi istighfari ka karba ya Allah mun tuba ka yafe mana ka samu cikin aljanna wa kuma ila salati wa rahmatullahi